اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الملك والهاتم الأسباب ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على رسول الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الأرض على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تاجي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله akwai tambaya? ehe mutum zai shiga itikafi hukunce-hukuncen itikafi ne da dokokin itikafi shi itikafi ne na fila ne na alkhairi ba wajibi ba ne amma abu ne wanda yake da ɗimbin lada kuma abu ne wanda an kwadaitar da a yi shi za a samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yi itikafi ana son a yi itikafi a goman ƙarshe na watan Ramadana amma ba lalle sai mu ce ya yi itikafin kwana goma ba shi itikafi mafi karancin shi yini da dare ne yawwa yini da dare misali ka shiga kafin rana ta faɗi wannan daren ka gama shi sannan washe gari ma rana ta faɗi to ka samu cikakken itikafi na kwana ɗaya yawwa cikan shi kuma na sunna yadda ake so kwana goma ne kwana goma nan ko a farkon azumi ko a tsakiyar azumi ko a ƙarshen azumi amma kuma an fi so a yi a ƙarshen azumi goman ƙarshe in zai yiwu ana so mutum ya yi itikafi na goman ƙarshe sannan kuma idan mutum ya shiga itikafi ba a fita sai mutum ya gama iya kwanakin da ya ɗauka an kwana ɗaya ka ce ma sai ka gama kuma ba a yi da sharaɗi cewa an na shiga in wani abu na da nake tunanin zai zo in ya zo zan fita ba a yin itikafi da haka in ka san ba za ka iya wa gwanda kar ka shiga tun da fari amma in dai ka shiga kam babu sharaɗi a itikafi na cewa an kaza ya faru zan fita sai ka gama wannan adadin kwanakin da ka ɗiba tun da baka ce ne Allah ya ce wal yufu nuzurahum sannan in an shiga itikafi aikin da ake so a yi kar ya wuce abu ukun nan sallah karatun qur'ani zikiri yawwa duk sauran nau'in abubuwa na ibada ba a so mai itikafi yayi duk da ibada ne kamar irin su darasin ilimi suka dauko takardun qur'ani kana rubutawa ko a zuwa taru kana nasiha ko kana karantarwa wannan duka ibada ne amma a itikafi ba a so kawai itikafi kai ta sallah in ka gaji ka zauna ka yi zikiri in ka gaji ɗauko ƙur'ani ka karanta in ka gaji ka yi bacci amma ba a son hayaniya kuma itikafi ba a son a rika haɗuwa ko abinci an fi so kowa ya cina shi an fi so kowa ya keɓe ba a son surutu ba a son zaman hira ba a son hayaniya ba a son leƙe-leƙe da sauransu don guri ne wanda dama ka je ne ka keɓe kanka idan za ka yi hayaniya kama ai ka zauna a gidanka ma mana saboda haka itikafi ba a son hayaniya sannan kaba'ira yana ɓata itikafi kaba'ira yana ɓata itikafi yana da cikin kaba'ira kamar su shan giya irin su zina da sauransu yana ɓata itikafi hakanan kuma jin daɗi da mace ko da daddare ne yana ɓata itikafi ko matar mutum ne da daddare ko da sun shiga itikafin tare ya sadu da ita itikafi ya ɓaci tunda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sannan kaba'irori suna da yawa ba wai kawai zina shan giya da sauransu ba har ƙarya ka ba irani shi yasa ma itikafi in za a kar a yi taron zaman hira saboda zaman hira ba kana faɗan wani abu in ji abin ƙarya ne ko ma gida kawai itikafi ya rushe ƙwarai da irin su kazafi kun leko an tafi tahajjud ka ce wayannan mata ai sun tafi ne da mazan su kaza kana yi itikafin ka ya rushe saboda haka shi itikafi in mutum zai yi ya keɓe kanshi duk wayannan hayaniya na abin da ya shafi lamarin duniya ka tattara ka ajiye ka koma ne za ka je ka yi bautan Allah Allah ya sa mu dace bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki ya ce wa hal ataka hadithu Musa shin kam labarin annabi Musa ai ya zo maka ya Rasulullah wannan tambayan malamai suna cewa istifhamu taqrir ne sannan kuma akwai tashwiq istifhamu taqrir kaman abin da an yi ne ka ce wa mutum ba mun maka abu kaza ba kaman mutum ne ya zo alaji a taimaka ka ce ba ɗazumin baka naira dubu biyar ba kaga tambaya kake amma kana tabbatar da ka bashi ne sannan kuma tashwi shine zaka shawwaka shi dan yanzu ma za a ba da labarin in ka sha ba mun baka labarin wane ba ai abin da aka yi kaga zai so ya ji wannan abubuwan to wannan istifhamin yana dauke da takrir da kuma tashwiq a shawwaka wanda ake so a gaya wa dan ya taro hankalin shi ya ji abin da za a faɗa izna da haka ne izra'a naran annabi Musa yayin da ya ga wuta wato wannan labarin an yanke shi ne a nan suratu daha aka ɗauka daga lokacin da annabi Musa ya ainihin zo gida annabi Shaibu ya yi zaman shekaru goma ya aka ba shi iyalin shi aka sallame shi zai koma can garin su Misra sai aka ɗauko labarin daga nan amma an kaje suratul qasas ai an ɗauko tun daga haifuwan annabi Musa a suratul qasas annabi Musa bani Isra'ila ne, an haife shi a zamanin Fir'auna, kuma kafin a haife shi ɗin Fir'aunan ya yi wani mafarki, ya tara ainihin bokayen shi da masu ilimin taurari masu buge-buge, ya gaya musu mafarkin suka ce, tab, ai wannan mafarkin naka, wani yaro za a haifa a garin nan. A ɓangaren Bani Isra'ila, Bani Isra'ila ɗin da ƙibɗawa lokacin ƙibɗawa su ne sarakuna. ya dangin fir'auna bani isra'ila kuma su ne talakawa su ne leburori su ne masu aiki su ne kaza su ne kaskantattu sai aka ce za a yi wani yaro ne a cikin bani isra'ila nan wanda zai sanadin mulkin nan naka ya rushe haka ne eh sai ya tara yan majalisa me ya kamata a yi sai ya ce ni ina ganin kawai yanzu abin da za a yi ba cewa aka yi namiji ba to nan gaba duk namijin an haifa a yanka kawai duk namiji a yanka in mace ce a bari to an ɗauko wannan aiki ana yi aka zo aka yi shawara aka ce to fa garin nan ba mu da leburori sai bani Isra'ila din nan idan ana kakkashe jirajiran nan wayannan da suke yin aiki suna tafiya suna tsufa ran da suka gaji ko suka mutu kuma babu kanana ya zami kaga leburanci zai koma wajen dangin sarki ya za a yi sai ya ce to yanzu abin da za a yi idan wannan shekara an yanka shekara mai zuwa sai a bari dan su yi aiki ka ji hauka dan ai guda ɗaya ne kuma ba san inda zai fito ba amma kawai sai aka ce wannan shekara an yanka shekara mai zuwa sai a bari to annabi haruna dan uwan annabi musa iwan annabi musa ne shi sai aka haife shi a shekaran da ake bari shi sai ya kesari annabi musa kuma sai allah ya sa aka haife shi a shekaran da shigo cikin mana akwai guda a shekaran da aka tashi kuma bayan da za su yi da shi shi kenan dole ta yi akwati ta jefa shi a ruwa ruwa ya gangara da shi gidan fir'auna shi kenan mutanen fir'auna suka dauke shi aka bushe yaro yaro aka kai wajen matar fir'auna ana zuwa aka ga yaro fir'auna yana gani ya ce to fa wannan ba mamaki dan bani isra'ila ne me yiwa shi matar fir'auna ta ce ba mai gida yaro ɗaya me zai yi nawa aka yanka sannan duk wanda aka yanka nan ba ce kowa ba ce wannan yaron kuma dama shi annabi musa allah ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni ana buɗe shi sai Allah ya jefa mar ainihin farin jini kowa ya gan shi sai ya je na san shi shi ne ta roƙi Fir'auna ta ce qurratu ainihin ainihin li wa laka la taqtulu wannan yaron ka bari mai ne zama farin ciki ai wannan ɗa ne wanda yayi tayi za mu yi farin ciki gashi ba ma haihuwa kar a kashe shi dan an ce a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ta ce qurratu ainin li wa laka sai ya ce qurratu ainin laki ne amma ban da ni shi ne annabi ya ce da ya yadda da qurratu ainin li wa laka da shi ma musulunta kaga ita matar matar Fir'auna musulma ce Asiya wanda har gari ya ce har Allah ya kawo bayanin ta a cikin Qur'ani ko wa darballahu masalan lil ladina amanu ya ta Fir'auna ko yawa to shikenan sai Fir'auna ne ka san mata dole ta fi ƙarfin shi ya yadda shi kenan sai aka zo wajen to yanzu ya za a shayar da shi aka nemi masu shayarwa ana ta nema ana duk nonon matar da ta zo sai ya ƙi karɓa kuma ga yaro yana jin yunwa matar Fir'auna hankali ya tashi aka baza gari ana neman mai shayarwa ita kuma mamar Annabi Musa ta je ba shi a ruwa amma hankalinta ya tashi ta ce ƴar uwarsa yayarsa ta ce usiri ki bi ki gani ina yaron nan zai je fada kawai sai ta je ta gan shi a gidan Fir'auna gashi an buɗe ana neman mai reno sai ta ce to idan kuna so ai ina da wata wanda na sani wanda za ta yi muku renon shi kuma za ta yi nasiya shi ke haladullukum ala ali baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna ai muna da shi sai suka ci ayra take ku je ku da ita shikenan sai aka je aka zo da mamar annabi Musa ana zuwa ko tana kara nonon ta yama nonon mamar sa ce sai kama ya shaye koshi dan anan ma Fir'auna sai da ya shakka matar Fir'auna tana murna Fir'auna ya ce in wannan ba abun murna bane ke ya aka yi duk garin nan kowace wace ta ce wallahi ran kai rade ni din ina da wani kanshi ne yara suna bukatar nono na ta ce yanzu kai gida na ma ayan talakawa ce ana kawowa ya ce to shikenan sai aka ce to yanzu abin da za a yi ki da nan fada a gina miki guri ki zauna ki reni wannan yaron sai ta ce a mun haƙuri akwai yara da yawa a gida ba zan iya bari gidana ba in an yadda zan rika kawo shi lokaci lokaci kuma zan yi nasiha zan kula da shi sai aka yadda ta dauka ta tafi da shi kaga faradar nahu ila ummi ya faru kenan dama Allah ya mata alƙawari zai mai da shi wajen ta kuma ya mai da shi ta je tana renon shi tana kawo shi gurin Firauna tana kawo shi wata rana ta kawo shi Firauna ya zo da shi akan cinya kawai sai ya kama gewon Firauna ya fusga yana fusga kawai Firauna da gaji ya san wannan kai akwai matsala kirawo matar yake ke ni ba ina ganin wannan yaron shine wanda take haba mai gida wannan yaro karami yace wannan yaro karami kin je nan fuzgan da yamin take haba tace wannan yaro karami wanda ba zai iya bambance tsakanin gol da ainihin garwashi ba sai Fir'auna yace to a ji a dauko garwashin da gol din a zube a gani shine aka zube ana zubewa annabi Musa a wani ruwayan ya kai hannu gol din aka buge hannun malaika Jibril yake dauki wutan shi kenan sai dauki wutan ya sa a baki to shine harshen shi ya zama yana gura gura a gaba zaka ji yana cewa wahalul uqdatan min lisani ko wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani to shine annabi Musa bai tashi a gidan Fir'auna aka rene shi a gidan har ya zama saurayi bayan ya tashi ya zama saurayi matashi wata rana ya shigo gari sai ga ɗan uwan shi bani Isra'ila da wani ɗan uwan sarki bakin ɗaya ana rikici sai ɗan uwan shi bani Isra'ila ya ce a Musa ka taimaka mun mana ka taimaka mun wannan zai cuce ni annabi Musa yana doce wancan kawai sai faɗi ya mutu kaga an janyo magana hankali ya tashi to annabi Musa ne ya roki Allah ya ubangiji na kashe rai ka gafarta mar ka gafarta mun ko faghfirli faghfara lahu take Allah ya gafarta mar to da ya samu wannan gafaran kaga tsakanin shi da Allah ya samu gafara amma tsakanin shi da gari akwai matsala to annabi Musa yana kuya yana kuya sai kuma washe gari ma sai shi wannan din wanda yasa ya kashe wannan kuma rikici ya kara hada su da wani ya sake neman taimako annabi Musa annabi Musa yake kai ba ka da hankali ne je je ka sani matsala kaza kaza wannan yana je ce to Musa shi dama kai ne ka kashe rai jiya shikenan fa magana ya je gaban Fir'auna sai aka ce a nemo shi kawai sai aka fara meeting akan cewa kawai wannan bawan Allah a kashe shi a huta to akwai wani dan majalisa wanda shi mumini ne ya ɓoye imanin shi shine waja'a rajulun min afsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yace ya musa gaskiya zan giya maka mala'u fa yan majalisa sun taru suna mitin cewa kai a kashe ka huta saboda haka ni ina baka shawara ina ma nasiha kabar ina ma nasiha kabar gari shikenan annabi Musa ya karbi wannan nasiha fakar jamin haka ibn ya tarakab annabi Musa ya fita gari ya kama hanya ya kama hanyar Madina amma shi bai sa hanyar ba bai taba zuwa garin ba ya kama hanya yana tafiya yana tafiya yana cewa asira bi an yaje ni sawa sabil yana cewa mai wani Allah je ina kaunar Allah zai shirye da ni har ya je garin Madina ya je gindin wannan rijiyar yana zuwa gindin rijiya yana zaune yana dan hutawa sai ga jama'a an zo ana kokarin ɗiban ruwa ana shayar da dabbobi ga wasu ƴan mata kuma da dabbobin su a gefe ya ce musu ma sadubu kuma ko kuma ya haka ya kuke gefe suka ce ina ba mu da ƙarfi yanzu dama mu ka'idan mu in mun zo muna jira ne in sun gama shayarwa mu ma mu shayar saboda baban mu tsoho ne kuma ba maza a gidan mu mu mata ne kaga mu mata mu shiga muna gogormaya da maza ba zai yi ba annabi Musa ya ce ha wannan ko ba wani abu kawai ya je akwai dutse ya banke ko ya ce bismillah ya shayar musu da dabbobin su take suka kama hanya suka yi gida suna zuwa baban su annabi shayar ko ya haka yi din yanzu suka ce tabba ba wani abun mamaki ne ai wani mutum ne mai karfi gashi gashi gashi suna faɗa sai annabi shabi ya ce ku je ku kira min in saka mar shikenan ɗayar su ta zo inna abi ya duka ko ya jizeka ajira ma sakaita lana shikenan ta zo ta kira shi suka kama hanya suka tafi suna zuwa wajen annabi shu'aibu wa qassa alaihi alqasas ya ba wa annabi shu'aibu labarin duk abin da ya faru shine annabi shu'aibu ya ce karka damu na jauta min alqawmi zalimin shikenan karka damu ai nan ba kasarsa bace nan yanzu ka bar eriyansa ba abin da zai same ka ana yin haka sai ɗayansu ta ce ya batista jiru ta ce baba mu yanzu abin da muke so ma wannan ka ɗauki yayan shi ya rika shayar mana da dabbobi ai dama larura ne in mata su je su shayar da dabbobi shi kenan annabi shafi ya ce to yanzu abin da za a yi ni ina so in aura ma ɗaya daga cikin ‘ya'yana kuma za ka min ainihin kiwo na shekara takwas idan ka cika shekara goma fahimta ashirin famin indika in za ka cika goma ma dai aka muke su amma dai takwas ɗin nan ka yi alkawarin za ka wani annabi musa ya ce ba matsala sai ta jirni in sha Allahu min salihina shikenan annabi musa ya auri yar annabi shaibu ya yi kiwon wannan shekara goma bayan ya gama kaga hankali ya kwanta kenan sai ya shawara zai ɗauki iyalin shi annabi shaibu ya sallame shi ya kama hanya zai koma can masar can garin su kenan to a wannan hanyar shi ne zancen da muke yi yanzu shi ne ya kama wannan hanya ana tafiya to annabi musa mai kishi ne da rana zai haɗu da ainihin matafiya ana tafiya da daddare shi kenan sai ware to da daddaren sai ya zamo dare ne ga duhun dare gashi ana sanyi ga matarsa tana naƙuda gashi kuma sun ɓace hanya ya rasa hanya don baya cikin ayari to an yi wannan batan ana cikin wannan tsananin duhun kuma ga ainihin kyastin da yake bugawa kasan mutanen da dutse ne ake bugawa sai wuta ta tsallu to yana so a buga kyastu a dan samu ainihin imitin da lokacin sanyi ne kuma ga mace tana nakuda ya buga ya buga kyastu ya ki kawai shi kenan sai ya hango wani haske sai yake ganin wannan hasken wuta ne to shine yace izra'a naran yayin da annabi Musa ya hango wuta ya gano wuta faqala li alihi sai ya ce wa iyalinsa matarsa kenan ya ce mata in ku su ku zauna a nan inni anastu nara ni na hango wuta tunda a dare dama wuta zai ba abu biyu ai inda wuta an haske kake so a cikin duhu in an samu wuta za a samu haske sannan in sanyi ake ji in an samu wuta za a samu ɗumi ya ce to inni anastu nara ni na hango wuta ku zauna a nan zan je wajen wannan wuta la'alli atikum min habi qawasin me yiwa ne in je in zo musku da ainihin dosano na wutan in an ce kawas shine kamar wutan da aka dosano shi kamar cikin itace aka zo kaga da abin da ake so za a iya tasan wutan da shi me yiwa in je in zo muku da wannan kamar garo shi kenan au ajidu alan nari hudan ko kuma in samu shiriya bisa wutan tunda yanzu mun bata kaga na je wajen wutan me yiwa in samu mutumin da zai nuna mana hanya kaga abu biyun nan duk zamu iya samu in an je wajen wutan nan saboda haka ku ku zauna bari in je in samu
فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها yayin da ya je wajen wannan wutar ashe yana zuwa shi yana ce wuta ne yana zuwa sai ga haske ne akan bishiya a kusa da kogo ga bishiyar ganyenta kore shar bai canza ba ga wutar kuma tana haske bata canza ba bishiyar bata kone domin wannan hasken wutan ba wutar kuma bata dishe domin wannan bishiyar ba kawai suna haɗe annabi Musa yana mamakin ya haka kaga ko yanzu aka yi gobara ya kama bishiya ya zai kona ganyen ko to ganyen yana nan koren shar sannan kuma ga hasken yana nan annabi Musa yana mamaki falan ba a ta nuje ya Musa ko إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس to طوى falan ma a ta yayin da zai kewa wannan gurin sai ya ga ashe haske ne akan itace ba wuta bane kawai nudiya sai aka kira shi aka ce ya Musa ya kai Musa inni ana rabbuka ni ba ni ne ubangijinka kaga yanzu wannan ashe ba wuta bane ya zo guri ne na munajati da ubangiji tunda Allah dama ya ce huwa ma kuma aina ma kuntum kuma kowaye Allah yana iya zaben inda zai gana da shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi babbar ganawa ai Allah gayyatan da yayi inda ba wanda ya taba zuwa yake yake samman bakon ne yaje sidratul muntaha yaje sai da ya jar al'arshi to shi kuwa annabi Musa a wannan gurin Allah ya tsarkake gurin yake sai ya gana da shi anan yace inni ana rabbuka ni ni ne ubangijinka saboda haka fakhla na alaika ka tuɓe takalmanka innaka saboda kai bilwadil muqaddasi kana wannan ainihin kwari abin tsarkakewa ma'ana ka zo halara ne na ubangiji guri mai tsarki karka taka da takalmi tuɓe ko yanzu ka zo guri mai kyau ko gurin babban mutum ai dole ka tuɓe takalmi ko Allah ya ce to tuɓe takalminka saboda innaka bilwadil muqaddasi kana cikin kwari abin tsarkakewa tsuwan shine sunan wannan gurin
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى to anan annabci ya bayyana da manzanci Allah ya ce kuma wa ana iftartuka ni na zaɓe ka ka zamo annabi ka zamo manzo na zaɓe ka daga cikin jama'arka fastabi lima yuha saboda haka ka saurari abin da za a yi maka wahayi yanzu za a yi wa annabi Musa wahayi an ɗauke shi manzo za a masa wahayin irin yadda zai je shigar da ko zai je isar da manzoncin shi ne Allah ya ce fastabi lima yuha ka saurari abin da za a yi maka wahayi da shi dan
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري innani anallahu Allah ya ce lalle annabi Musa ka sani cewa ni anallahu Allah ya ce ka sani cewa ni ni ne Allah wanda la ilaha illa ana babu wani abun bautawa da gaskiya sai ni fa abuddi saboda haka ka bauta min kaga tauhidi ya faru shi yasa zaka ji kullum duk mutumin da ya zo zai musulunta abin da za a fara gaya mar shi ne yadda la ilaha illallah ko hakanan idan mutum ne ma ya balaga abin da ya fara abin da ya waje bai fara sani shine tashihu imanihi ko alai ba kai ce ba awwalu ma yajibu alal mukallami yace tashihu imanihi ya inganta imanin shi tsakanin shi da Allah kaga duk ainihin tashihu iman din yana karkashin la ilaha illallah shine yace innani ana Allah dan wannan bai samu ba duk abin da zaka yi shiririta ne in dai baka tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma shi kadai ake kadaitawa da bauta ba kaga tauhidi babu babu tauhidi kaga duk abin da zaka yi shirme ne shine yace innani ana Allah lalle Allah Musa ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya sai ni saboda haka fa abudni ka kadaita ni da bauta sannan wa aqimis salata ka tsayar da sallah li zikiri saboda an bato da a cikin sallah malamai suka ce fa budni din nan ai ya taro sallan da sauran ayyuka gaba daya me yasa aka ware sallah bayan an ce fa budni saboda abin da sallar take kunshe da shi na zikirin Allah in ka lura ai duk sauran ayyuka gaba daya wani aikin da gabobuwa ake yi wani aikin da zuciya ake yi wani aikin da harshe ake yi amma sallah sai ka ta taro gaba daya sallah akwai aikin gaɓoɓuwa akwai aikin harshe akwai duk abin da ka sani in an shigo sallah akwai ayyukan ana yi yawwa shine yace wa qimis salati li zikri إن الساعة آتية أخاد أختيها لتجزى كل نفس بما تسعى inna sa'ata atiyatun Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ga Annabi Musa yace kuma inna sa'ata lalle tashin kiyaman nan fa atiyatun mai zuwa ce dole lokaci kadai ake jira akadu ufiha Allah yace kuma na kusan boye ta ga kowa da kowa litujiza kuma an boye ne saboda ainihin idan ta zo a saka wa kul ne litujiza kullu nafsin saboda a saka wa dukkan rai bi mata tsana abin da ta aikata ko alkhairi ko sharri tashin kiyama Allah ya ɓoye ta saboda ainihin hikima, saboda idan aka ce ga lokacin da za a yi tashin kiyama, ai wani zai iya jinkirta ya ce ashe ma ba yanzu bane lokacin, kamar yadda aka ɓoye ainihin lokacin mutuwa. Tunda Allah maɗaukakin sarki ƙofar tuba a buɗe yake, matukar idan rai bai kai gargare ba. To yanzu idan aka bayyana wa mutum saura wata kaza ko shekara kaza ko kwana kaza ai zai iya jinkirta ya ce bari ya bari sai saura yan awanni ya tuba kuma shikenan ya wuce sai aka boye saboda haka akwai hikima cikin boye wa'annan abubuwan saboda koyaushe mutum ya zamo yana kan shirin shi kar ya shantake tunda dama mata ji kuma illa baktatan ce tashin kiyamar ba za ta zo muku ba sai kawai baktatan za ta zo malam baktatan kowa yana kan abin da yake kai yauwa ɗan kasuwa yana kasuwa mai kiwo yana kiwo waye kawai za a busa sai a tashin kiyama saboda haka kowa ya zauna da shirin shi ita tashin kiyama ba ta da lokaci Allah ya ɓoye ta kuma ya ce dole tana zuwa kuma yaushe za ta zo Allah ya ɓoye ya ce akadu ukfiha litujza kullu nafsin bima tas'a saboda a saka wa kowace rai da abin da ta aikata ranar tashin kiyama idan mutum alkhairi yayi za a saka mar da alkhairi ba za a tauye mar komai ba idan sharri yayi za a saka mar da sharri ba za a zalunce shi da komai ba فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى Allah madaukakin sarki yace fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kar man la yuminu biya wanda bai imani da tashin kiyama ba wacce ba hawa wanda ya bi son zuciyar shi fala yasuddannaka kar ya juyar da ra'ayinka anha ga barin imani da tashin kiyama har kai ma ka rika ganin kaman ba za ta tashi ba ko yanzu ba akwai ba akwai wanda suke ganin kiyaman nan kaman za ta tashi yau shekara dubu nawa ne ai da ta tashin kawai su suna ganin ba wani kiyama kawai mutanen nan in an mutu ran za a iya busa shi ne a wani kaza kaza haka nan ji akwai wanda ba su yi imani da tashin kiyama ba Allah ya ce to kar irin wannan ya juyar da kai daga imani da tashin kiyama idan aka yi haka fatar da in ka bi shi kai ma sai ka hallaka saboda haka ka kiyaye duk wanda zai zo ma bayani akan ba za a yi tashin kiyama ba ka tabbatar da cewa rashin imanin shi ne da bin son zuciya amma tashin kiyama kan lokaci ake jira lokaci na yi dole za a yi tashin kiyama وما تلك بيمينك يا موسى Allah ya ce kuma dakata annabi Musa me ke hannun damanka ne wannan abin da yake hannun damanka menene wato wannan shi ma istifhami ne amma na tabbatarwa ai Allah ya san sanda ne to akwai abubuwan da za su biyo baya ne shine ake so Annabi Musa ya tabbatar da menene a hannun sai yayi bayani sannan sai wani abu wanda bai sani bai biyo baya akan wannan abin da yake hannun nashi Allah ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa yace ya Musa me ke wannan hannun daman naka kale قال هي عساي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى yace ah, kala hiya asaya da Allah ya tambaye shi eh, ya tambaye shi me a hannunka na dama sai ya ce ya ubangiji sanda ta ce wannan sandan aikin ta atawakkau alaiha ina dogara a kanta kaga duk mai kiwo ai in ya zo wajen dabbobi za ga ya dan dogara sandar sa ya tsaya idan yana tafiya ma za ga sandar tana taimakawar musamman ma idan idan mutum girma ya zo yace atawakkau alaiha ina dogara akan sandan wajen tafiya wajen ainihin zabura da sauransu in ina zaune zan zabura kaga na dogara zandan za ta taimaka mu wajen tashi wa hushu biya ala ganami sannan kuma aiki na biyu sandan nan ina kaɗo ganyen itace biya da ita ala ganami a bisa awakina annabi Musa mai kiwon awaki ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan manzannin Allah sun yi kiwon awaki hikiman da yake cikin a sa manzo ya yi kiwon awaki saboda za a bashi kiwon mutane ya samu mukaddima ya samu tausayi ya samu yadda zai bi ainihin eh, musamman ma kananan dabba ya samu yadda zai bi jama'a a hankali zai samu yadda zai ainihin shigar da sako a kansu da sauransu to shine yace wa hushu biya ala ganami ina kaɗo ‘ya'yan bishiya ko kuma ganyen bishiya biya da wannan sandan ala ganami a bisa awakina da nake kiwo. Idan aka ce ganam ya ɗauki tumaki da awaki, tumaki da awaki duka ana ce musu ganam. Ah, Waliya biya ma'aribu ukura, kuma ya Ubangiji akwai wasu bukatu ma daban da nake da shi fiya cikin wannan sandan kamar irin in zan tafi da dan sango na ko wani jaka na zan rataya a jikin sandan ko yanzu matafi ba za ga ya dan ratayo jakarsa da wani sango ko kuma ya dan rataya ta haka ta dan rike shi da sauransu yace to ina da wasu bukatu da nake yi da wannan sandan malamai suka ce kaga yanzu anan tambaya ɗaya a kamar amma sai ba da amsoshi giyewa yanzu da aka ce ma tilka biyo minki ya musa ya ce hi asaya ba shikenan ba me ya hannunka ya dama ya ce sanda ce ba shikenan ba to me ne wannan bayanin aka ce saboda shauki ne na jin daɗin magana da ubangiji yawa shaukin da yake na jin daɗin magana da ubangiji shi yasa yayi ta ƙara wannan bayanan ai ko yanzu ma wanda kake jin daɗin hira da shi idan kuka zo sai ya zo ya tambaye ka wani abu ai za ka zo ka ɗan ja shi da hira saboda ka samu ainihin daɗewan wannan hiran ka ji daɗin maganar balle kuma mutumin da yake ganawa da ubangiji shine sai ya yi wa'annan bayanan da ya gama ƙala ya ce mai قال ألقها يا موسى sai Allah madaukakin sarki ya ce alƙiya ya Musa ya ce ya Musa to jefar da yake yanzu ka gaya mana bayanan amfanin wannan sandar to bari ka ga kuma wasu abubuwa na sandar wanda baka san su ba yace alƙiya ya Musa ya Musa jefar da sandar فألقاها فإذا هي حية تسعى Annabi Musa sai ya jefar da sandan yana jefar da ita fai za iya hayyatun sai ga ta macijiya babba kamar yadda a wani waje yake cewa fai za iya su ubanu mubin ko sai ga shi ya zama babban kumurci ta tsa tana tafiya da sauri yana jefar da ita ta zama babbar macijiya kawai ta tashi tana tafiya an ta ga bishiya ta haɗiye in ta ga dutse ta haɗiye kawai tana haɗiye abubuwan gurin gaba ɗaya. Mhm.
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى To, ana yin haka annabi Musa da kanshi da ya ga haka sai ya ruga. Kawai ya juya ya ruga ya ce ina abun ba zai Allah ya ce dawo dawo ku za kama kayan ka wala ta kaf kar ka ji tsoro sandar ka dai da ka sani nan ita ce. Kala ku za wala ta kaf. Allah ya ce kama sandar ka wala ta kaf kar ka ji tsoro sanu'idu sirata al'ula da sannu zamu mai da ita halinta na farko yadda take sanda din nan. Kaga wannan kaman wani tarbiyyantar da shi ake yi. zai je ya yi da'awa ne ga ainihin mujizar da za a bashi kar a je shi da kanshi in ya je ya sake ta ya ji tsoro to bari a kira ni din shi tun yanzu dama ba na haka ba ai dole duk mutumin da zaka sa aiki in akwai wani abu na ainihin tsoro to tun yanzu ka gwada mara abubuwan ko yanzu ba ana entrepreneur kuke cewa ko me wanda za a tara su a kokkoya musu in kun je ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi to kaga yanzu sandan nan idan ka sake ta ga abin da za ta zama kuma za mu aike ka ne gurin wani makan gari da jama'arsa wanda irin wannan ɗin shi ya kamata a jemar da shi to amma kai ɗin bari ka gan shi tun yanzu saboda kar ka je da kai da su ɗin gaba ɗaya ku ruga kwarai kuwa yanzu shi ka ga ana training ɗin shi ya san sandar in ya sake ta za ta zama mucijiya kuma ya san duk lokacin da ya kama za ta koma sanda kaga yanzu shi ya gama nashi tsoron yanzu saurana su shi ne ya ce kuza Allah ya ce kamata wala ta kamkar ka ji tsoro sanu iduwa da sannu za mu mai da ita sirata al'ula ɗabi'arta na farko na yadda take halinta na sanda ɗin nan haka ce annabi Musa da ya zo duk da haka Allah ya ce ka rike kana da cikin masu amana ba abin da zai same ka amma duk da haka ya ɗauko rigansa ya naɗe hannun shi aka ce cire rigar ba komai ya sa hannun shi a bakin macijin yana sarkawa kuma shikenan ya zama sandan shi kamar yadda yake rikewa shikenan sai ya koma sanda Mhm.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Allah ya ce ga wata mujiza kuma kaga mujiza ta sanda ta tabbata Allah ya ce kuma sanya ainihin hannunka ila janahika zuwa ga hamatarka sanya hannunka cikin riganka wajen hamata kana sanyawa ta kuruji bai ba'a in ka cire hannun zai fita fari sol kuma fari min gairi su in ba na muni ba ka san wani lokaci ba ciwon fara sai na kama mutum kare jiki ya yi fau ba to ba irin wannan na ciwon ba haske ne kamar na fluorescent haske kau za a gani kana sa hannunka kana cirewa za a gani yana walƙiya na haske kana mayarwa kuma sai ya koma hannun shi kamar da kaga wannan shi ma wani mu'jiza ne daban wanda zaka je kai da'awa da shi لنريك من آياتنا الكبرى Allah madaukakin sarki ya ce mun yi haka ne saboda mu nuna maka al-kubra mafi girma min ayati min ayatina daga ayoyi mu kasan shi annabi Musa Allah ya bashi tis'a ayatin bayyinatin ne ya bashi mu'jizozi guda tara ne bayyanannu amma wa'annan su ne manya-manyan wanda zai tinkari ainihin Fir'auna da shi kuma mu'jizozin nan kamar yanzu wannan sandan akwai inda in an ji ana neman ruwa ana neman ruwa Allah ya ce ka je wajen dutsen nan ka daka da sandan nan yana daka kawai shi kenan sai ga idanun ruwa sun bulbulo dukkan ainihin jama'an da suke tare da shi kowa ya je ya sha wani lokaci kuma za a je kogi sai a ce doka sanda akan kogin yana dokawa kogin sai ya dare hanya a wuce to Allah ya bashi mujizozi da yawa to amma wayannan mu'jizozin su ne manya-manyan mu'jizozi wanda aka ba shi guda biyu wanda zai tinkari ainihin fir'auna da shi.
اذهب إلى فرعون إنه طغى To, yanzu kaga an ba wa annabi Musa makami na mu'jiza wanda ba zai tsorata ba yanzu duk mutumin da aka ce an baka makamin da duk inda ka dosa kana da abin da duk wanda ya tinkaro ka zai cinye shi za ka yi tsoron wani? yanzu misali sandan nan gashi ya sake tana cinye itatuwa tana cinye duwatsu duk wanda ya tinkaro za ta cinye kana da shi kuma abin ba wai dabba ne da zaka rike ba sanda ce duk inda ka sake za ta ma wannan aiki akwai inda zaka ji tsoro kaga an gama sannan kuma ga wani mu'jiza wanda kana sa hannu zaka dauke idan kowa ya tawalkiya shine Allah yake to izhab ila fir'auna izhab ila fir'auna yanzu ka tafi wajen fir'auna a wajen manzo innahu tsaga saboda shi fir'auna yayi dagawa ya ketare iyaka cikin kafirci dukkan kafirai wani kafiri zaka ji ya ce yana da gunkin da yake bautawa wani kafiri zai ce shi kafirci Isa dan Allah ne wani kaza to shi fir'auna shi dagawar sama yace shine Allah yace ana rabbukumul a'la shine Allah yace innahu daga tafi wajen fir'auna saboda yayi dagawa yayi shi shigi ya ketare iyaka قال رب اشرح لي صدري Mhm.
ويسر لي أمري
Annabi Musa ya ce, To ya Ubangiji, ga roƙona, a, rabbi ya Ubangiji, ishrahli sadri ka buɗa min na in iya ɗaukan wannan saƙo da ka bani na manzanci, saboda ina da matsala na ƙuncin ƙirji can ba na cewa wa yadiku sadri wala yan ɗaliƙu lisani in ya zo zai magana sai ya ji ƙirjinsa ya yi ƙunci kuma harshensa ɗin baya samun yin bayani. Shi ne ya ce, Ishrahli sadri. ya ubangiji ka buɗa min kirji na in iya ɗaukan wannan manzancin sannan wa yassir li amri ya ubangiji ka sauwaƙe min wannan al'amarin da ka ɗaura ni a kai na ainihin isar da saƙo wahalul uqdatan min lisani ko wahalul Allah ka warware uqdatan wannan kulli min lisani na harshe na na wannan kunan ainihin garwashin Allah ka warware min wannan ainihin gura-gura da yake harshe na har in na je zan isar da sako yafkahu kauli su fahimci ainihin maganan da zan gaya musu. Mhm.
واجعل لي وزيرا من أهلي Mm.
هارون أخي Ushdur bi yazri.
به أبري sannan ya ubangiji ga wani roƙo na waje alli waziran min ali ya ubangiji ka sanya min mataimaki kuma mataimakin ya zamo daga cikin dangi na tunda su bangaren su bani isra'ila ne kuma yace a dangin dawa ma haruna aki ga annabi Haru- ga ainihin haruna dan uwana ne Allah ushdur bi azri ka karfafa bayana da shi ya zamo tare zamu je mu isar da wannan sakon naka وأشركه في أمري wa ashriku fi amri kuma ya Allah ka tare ta cikin wannan al'amarin na wani manzanci ba wai kawai zai zai taimaka min ba ka tare ta shi ma ya zamo manzo sai mu je mu isar da sakon tare da shi كي نسبحك كثيرا malamai suka ce dukkan dan uwa da zai roƙa wa dan uwan shi alheri babu wani dan uwan da ya roƙa wa wani dan uwa alheri kamar annabi Musa shi ban manzanci aka bashi a lokacin da aka bashi manzancin ya roka wa dan uwan shi shi ma ya zama manzo kaga ba wani alherin da zaka wa dan uwa wanda ya kai har irin wannan yace ya ubangiji na roke ka kamar haka ne saboda kai nusabbi haka kasira saboda mu yi tasbihin ka kasiran diyawa mu yi maka tasbihi diyawa wa nazkuraka kasira kuma mu yi maka zikiri diyawa ba Allah yana cewa uzkurullah zikran kasira ba to kaga na samu dan uwa ya zama manzo muka je muka isar da sakon nan karshe zamu zo mu yi tasbihi diyawa sannan mu yi zikirin ka diyawa innaka kunta bina basira innaka kunta bina basira ya ubangiji kuma innaka cewa kai kunta ka kasance basiran kana mai gani bina da mu ka san duk halin da muke ciki qala qad utita su'laka ya musa Allah madaukakin sarki annabi Musa da ya gama wannan addu'an sai ya ce kad utita su'laka ya Musa ya ce ya Musa duk abin da ka roƙan nan an baka harshen ka da kace a warware an warware kirjinka ya buɗe an buɗe dan uwanka ya zama manzo an baka duk abin da ka roƙan nan gaba ɗaya Allah ya ce an baka lokaci yayi ko to gobe kuma za mu ji wasu abubuwan da bai roƙa ba Allah zai irgo mara ya ce duka wayannan abubuwan ya bashi ya bashi shi dai abin da Allah yake nufi shine je isar da sakon Allah Allah ya taimake mu wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah ka zafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gawar duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani akwai mai tambaya Aha. Shi annabi shaibu shi ma manzo ne, ai ka san banda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dukkan sauran manzannin kowa akwai inda ake tura shi. Ai annabi shu'aibu yana garin su Madiyana wa ila Madiyana a kawun shu'aiba shi a Madiyana yake annabcin shi. Shi kuma annabi Musa izhab ila fir'auna innahu daga. Kowa yana aikinsa. sa. yawa lokacin da firawun ya fito daga masar yana zuwa gari annabi shu'aib annabi shu'aib ya ce la ta sab kar ka ji tsoro la jauta min alqaumi zalimina su can ba yan iska zalimai bane to ka tsira ka zo garin da ba nasu ba kaga shi annabi shu'aib yana madiyana garin sa anan yake isar da manzancin shi shi kuma annabi Musa Allah ya ce izab ila fir'auna can masar saboda haka kowa yana inda yake shi ma yana can shi ma yana nan kowanne manzo ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda da Allah ya aiko shi sai ya ce Allah ya aiko shi ka fatan linnasi yawa mun aiko ka ne ka zamo gaba ɗaya mutane har ma ya kai ga kaddar da akwai wani manzo wanda yake isar da manzanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan manzon ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai ya bar manzanci shi da shi da jama'arsa gaba daya sai sun zo sun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan zai samu tsira saboda tun farko wai zakarallahu misaqan nabiyina da ma atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna ala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri alu aqrarna sai da suka dauki wannan alƙawarin aka ba su ma manzancin in ka lura manzo na ƙarshe babban manzo na ƙarshe annabi isa ai shi yana daga cikin kiran shi ma yake cewa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati sannan wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismu ahmad kiran shi ma kenan ina muku bishara da wani manzo babba da zai zo sunan shi ahmad ma'ana in ya zo ku tattara ku bi shi shine tsiran ku saboda haka annabi musa yana inda yake annabi shaibu shi ma yana inda yake rubba ma a lokacin da yawa ko wani manzo ma a wani waje da aka aika shi. Na'am. Yawwa. Ba ta san jini ya ɗauke ba. Eh. Yawwa. Eh. In dai har jinin ya ɗauke kafin a salatin ta tabbatar, jinin ya ɗauke kaga azumi ya hukanta yi. kawai dai niyya ce ba sai ba azumin wannan yinin babu amma dole za ta rike baki tun da dai tun kan alfijir azumi ya hau kanta amma idan ta tabbatar da bayan alfijir ya hudo ne sannan jini ya ɗauke to ba kame baki a kanta duk mace da take jinin haila jinin ta ya ɗauke bayan huduwan alfijir to yanzu wannan azumin ya faɗi a kanta dama lokacin da azumin ya kamata ta ɗau azumin tana jini to idan jini ya ɗauke kuma babu kame baki sai gobe ka gane idan dai ta tabbatar da bayan alfijir ya hudo jini ya ɗauke to ba zancen kame baki za su ci abincinta amma idan ta tabbatar da tunkan alfijir ya hudo ba jinin na ya ɗauke kaga kenan tunkan alfijir ya hudo ta hau kan tsarinta na azumi wajibi ne ta yi azumi matsala aka samu na bata samu yin niyya ba a gani ta hau kan tsarin azumi dole ta rike baki shine magana eh za ta rama mana ai yanzu da da gangan ne ma kusan kafara ne da da gangan ne ta san jinin ya dauke ta gangan ta ce ita ba za ta dauki wannan azumin ba kaga akwai matsala saboda haka za su rama kwana daya kuma dole za ta rike baki amma an bayan gudu alfijir ne kuma dama duk wanda ya dawo daga tafiya yana cin abinci da matar da jininta na haila ya dauke bayan gudun alfijir da mara lafiyan da ya samu lafiya bayan gudun alfijir duk ba ce su rike baki ba kowanne zai ci gaba da cin abincin shi sai gobe ya dauki azumi saboda haka ya danganta da yaushe jini ya dauki eh na ga shi wala eh eh gaskiya to shi ya tarawihi da tahajjud abu ɗaya ne duk sallan dare ne duk kuma kiyamun laili ne idan mutum ya bar tarawih ya yi tahajjud ba matsala idan mutum ya yi tarawih bai tahajjud ba duk ya yi kiyamun laili tarawih da tahajjud duk sunan shi kiyamun laili amma kiyamun lailin da zai sa har mutum ya rasa sallan asuba ai asara ta yi yawa kwarai kuwa saboda haka gwanda mutum ya taƙaita kiyamun lailin don ya samu sallan asuba yawwa eh duk kiyamun lailin da har zai hana mutum sallan asuba kaga kenan mustahabi ya hana farilla kaga an samu matsala rai kuwa dole mutum ya tsara wa kanshi yadda zai samu sallan asuba a cikin jami'i rai Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ka rufa mana asiri Allah dukkan alkhairi da kake ba wa bayanka wannan wata mu roke ka Allah ka ba mu dukkan sharri da bala'i Allah ka kare mu Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake yantawa a wannan wata Allah ka sa mu yi muwafaka da wannan dare mai albarka da ran Lailatul Qadri Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu goma da duniya lafiya dukkan abin da ya dame mu Allah ka yi mana maganin shi iyayen mu da malaman mu da ƴan uwa da abokan arziki da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu da rama wanda suke da rai Allah ka sa mu goma da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka sa mu goma da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani marisa lahiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya dukkan masu yi mana alkhairi Allah ka saka musu da dubban abin da suka yi mana masu roƙon mu addu'a da mu kan mu bukatocin mu na alkhairi duk Allah ka fi mu sani bukatun da muka tuna da wanda bamu tuna ba da abin da muna bukata mu ma bamu san muna bukata ba duk Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana Allah ka hore mana Allah ka yassare mana dukkan abin da ya tsananta gare mu wannan musibu na zamani da yake faruwa duk Allah ka tsirar da mu mu Allah ka tsirar da jama'a musulmi gaba daya Allah ka kawo mana ainihin sauki a cikin lamarin mu Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka sanya imani da tsoron ka zuciyar zukatan shugabannin mu Allah ka sa su yi mana adalci mu gama da su lafiya Allah ka sa mu dace Fatiha da ayatul kursi da salatul fatiha ya kana ya kana الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا الذي يشفع إلا اللهم هدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله